ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar sha hudu ga watan jumada ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 28 ga watan julai shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kasad na 187 a cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan littafi mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da al'adu da tafarki da tsarin addini da zamantakewar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin a halin tafiya inda ya je kasar makka aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mai da alkhairi muna ta bibiyan al-imamu ibnu qayyim al-jawziya rahmatullahi alaihi a inda yake tattauna mana akan wato tarihin zaman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a Makka da irin cutar wanda ya fuskanta daga hannun Qurayshawa kafirai da abubuwan da suka faru a wannan lokaci kamar shekaru goma sha uku na farkon annabtarsa za mu tashi a inda yake cewa wa kataba ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yab'atha ilaihi man baqiya indahu min ashabi ana magana akan najashi sarkin habasha da musulmai su ja'afar da tawagarsa waɗanda suka je ƙasar habasha ɗin da neman mafaka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su umarni cewa su tafi wannan ƙasa kasancewar najashi sarki ne wanda baya zalunci kuma baya bari ai zalunci to bayan da wasu su suka dawo sai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya rubuta sako zuwa ga najashi cewa an yaba aka ilaihi man baqiya indahu min ashabi ya turo mishi da sauran sahabban shi da suka rage wa yahmilahum kuma a daura su a cikin jirgin ruwa fa fa'ala najashi din ya aikata haka wa hamalahum fi safinataini ma amr bin umayyata abdamri aka sa su cikin jirgin ruwa guda biyu tare da dan sakon da ya kawo wannan wasiƙa wanda shine amru bin umayya abdamri radiyallahu anhu فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم waɗannan sahabbai suka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi khaybara a khaybar suka riske shi a lokacin ya je yakin khaybar fa wajaduhu qad fatahaha suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci kasar khaybar da yaki fa kallama rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama almuslimina an yi dukhiluhun fi sihamihim fafal manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya shawarci musulmai waɗanda aka yi jihadi da su a Khaibar cewa me suke gani a raba ganima tare da waɗannan ƴan uwa namu baki da suka riske mu duk da yake ba su yi tarayya da mu a cikin yakin ba fa fa'alu sai dukkanin musulmai suka yarda da wannan shawara ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan labarin tun daga farkon shi da mala yake ba mu shi ya zuwa nan to ya dauko shi ne daga littafin tun daga cewa walam mashtadda azal mushrikina har zuwa nan to ya dauko shi ne daga littafin tabaqatu ibn sa'd rahimahullah sannan al-imam al-bukhari ma ya fitar da wannan kissa a cikin as-sahih din sa cikin kitabul maghazi haka al-imam muslim shi ma a cikin fadailus sahaba haka al-imam at-tirmidhi shi ma ya fitar da wannan tarihi a cikin littafin sa haka al'imamu abu dawud rahmatullahi alaihim ajmai wa ala haza malam ibn al-qayyim yace a gargashin wannan bayani fa yazulul ishkalul ladhi bayna hadith ibn mas'ud wa zaid ibn arqam wannan zai kawar da rikicin da ke tsakanin hadisin abdullahi dan mas'ud da da hadisin zaid dan arqam wanda suke kamar suna yin karo da juna wa yakunu ibn mas'ud qadima fil marrati al wusta ba'da al hijrati qabla badr ila al madina sai zama kenan zamu fassara cewa abla dan mas'ud ya dawo daga kasar habasha ne a dawowa da aka yi ta tsakiya wato ba ta farko ba ba ta ƙarshe ba wanda hakan ya faru ne ba'da al hijra bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zuwa Madina qabla badrin amma kafin yakin badar ila Madina wa wa sallama alaihi hina idin sai zama a wannan lokacin ne a Madina ne shi sahabi Abdullah dan Mas'ud ya bada labarin yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama sallama alalin shi manzon Allah din yana sallah falam yarudda alaihi sai annabi alaihi salatu wassalam bai mai mishi da sallama shi ba wa kana al'ahadu hadifan bi tarimil kalam sai zama a wannan lokacin an hana magana a cikin sallah ba dadewa ba abin bai dade ba ba a saba ba tukunna kama qala zaid ibn arqam kama yadda zaid dan arqam ya ba da labari a nashi hadisi wa yakunu tahrimul kalami bil madina sai zama kenan an haramta magana a sallah ne a madina la bi makka ba a makka ba sabanin waccan fassara da muka ji a baya wa hadha ansabu bin naskhi alladhi waqa'a fi salati wa taghyir wa taghyir ba'd al-hijra wannan yafi dacewa da irin share hukunce hukunce da ya faru akan al'amarin sallah da yadda aka canza yadda ake yin sallah bayan hijira ka ja'aliha arba'an ba'da an kanat raka'atayn kaman bayani akan mai da sallah raka'a hudu bayan da raka'a biyu ce wa wujubul istima'i laha da kuma sanya cewa wajibi ne a taru ai jam'i don yin sallah din fa in kila idan wani ya ce ma ahsanahu min jam'in wa asbatahu lalle wannan hada hadisan da kai kyakkyawa ne kuma ya tabbata laula anna muhammad ibn ishaq qad qala in bacin kasancewar Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar ya ce ma hukitum anhu anna ibn Mas'ud aqama bi Makka ba'da ruju'ihi min al-Habasha hatta hajar ila al-Madinati wa shahida Badran wa hadha yadfa'u ma dhukira cewa ibn Mas'ud kamar yadda Muhammad ibn Ishaq ya bada labari lalle ibn Mas'ud aqama bi Makka ba'da ruju'ihi ya zauna a garin makka bayan dawowar shi daga min al-habasha daga habasha hatta hajara ila al-madinati wanda daga makkan ne shi ma yayi hijira zuwa madina kamar yadda kowa yayi wa shahida badaran kuma ya je yakin badar wa hadha yadfa'u ma dhukira wannan zai tunkude abinda aka ambata anan duk abinda aka ambata to zai tarwatse idan muka tabbatar da cewa lalle ibnu mas'udin ya zauna makka bayan dawowar shi daga habasha kuma da shi aka yi hijira kuma ya je badar ba daga habasha kadai ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama a a khaybara ba ko a madina ba wallahu alam kila wanda ya faɗi wannan magana sai a bashi amsa a ce inna in kana muhammad ibn ishaq qad qala hadha faqad qala muhammad ibn sa'id fi tabaqati in ya zama eh da gaske ne Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar Abu Bakrin ɗaya daga cikin malamai waɗanda ake kallon su a matsayin buhurul ilm duk da yake yana da gara'ib da yawa amma ƙwararren malami ne musamman a wajen labarai da kissoshi na yaƙe-yaƙe da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asalin shi bawa ne bararre ga wasu ƙurayshawa yana da hadisi a cikin al-kutubul arba'a da kuma muslim ya fitar da hadisi shi makrunan amma diddai da aka aka kawo malamai suna cewa hadisi shi kyakkyawa ne akwai kissa sananniya da ta faru tsakanin shi da hishamu dan urwa wanda hishamu yayi inkarin kasancewar wannan mutumi muhammad ibnu ishaq ya zama ɗalibi a gun matar shi hishamu dan wato fatima bintul mundir wanda sanannen kisa ce a cikin labarinsa wasu malamai sun tume shi da tashayyu'i da kadariyanci duk da haka dai ana karban hadisin shi fil jumla a matsayin hadisi hasan to wannan Muhammad ibnu Ishaq ganin ibnu Yasar in ma ya faɗi wannan magana malam yace to Muhammad ibnu Sa'adin wato Muhammad ibnu Sa'adin al-Basri kenan Muhammad ibnu Sa'ad ibnu Mani'in al-Basri wanda babban malamin hadisi ne ya sira ne shi ma sai dai mutaakhir daga wancan shi wancan Muhammad ibn Ishaq ya rasu a shekara ta 151 ne bayan hijira shi kuma wannan Muhammad ibn Sa'adin mai littafin at-tabaqatul kabir ko at-tabaqatul kubra shi kuma ya rasu ne shekara ta 230 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shi ana mishi lakabi da katibul waqidi waƙidi mai sira da magazi malamin sa ne al-Imam Abu Dawud kada ya fitar da hadisin Muhammad ibn Sa'd daga cikin ashabul kutubu sita ya rasu kamar na ambata shekara ta 230 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin shekarar 62 waɗannan malamai guda biyu suna yake ta kawo mana maganganun su wane ya ce wane ya ce to idan yace idan ka ce Muhammad ibn Ishaq ya faɗi waccan magana sai a ce maka محمد ابن سعد بن مني البصري في طبقاته أتكن طبقات بن سعد شيكم ياتي إن ابن مسعود مكث يسيرا بعد مقدمه ابن مسعود يزون زامني كنكني باين داوشي ثم رجع إلى أرض الحبشة sannan ya koma ƙasar Habasha wa hadha huwa al-azhar wannan yafi bayyana li anna ibn mas'udin lam yakun lahu bi makkata man yahmihi domin ibn mas'ud ba shi da kowa a makka wanda zai iya tare mai fada wanda zai iya kare mushi zalunci da cin mutuncin da quraishawa suke ma mustad'afi wa ma haka ibn sa'd qad tadammana ziyadata amrin khafiyyin ala ibn ishaq sai mu ce abinda ibn sa'd ya kawo to yana ɗauke da wani ilimi wanda wancan malamin Muhammad bin Ishaq bai sani ba haka wanda ya san abu kuma hujja ne akan wanda bai sani ba ibn Ishaq lam yadhkur man hadatha kuma ibn Ishaq bai faɗa mana wa ya gaya masa ba wa Muhammad bin Sa'd asnada ma hakahu ila al-Mutallab bin Abdullah ibn Hamtab kuma Muhammad ibn Ishaq Muhammad bin Sa'adin ya danganta abinda ya faɗa zuwa ga wato al-mutallab bin Abdullah bin Hantab wannan sabaku kalam ne wannan zarbabiya alkalami ne bal ya danganta shi ne zuwa ga Ibn Hisham Ibn Hisham shine wanda ya ba shi labari fattafaqat al-ahadith sai zama hadisan sun gamu da juna sun dace da juna wa saddaqa ba'daha ba'dan sai zama sashen hadisin yana gasgata sashe wa zala an hal ishkalu duk wani rikici da ake tsammani game da hadisin sai zama ya kauce walillahi alhamdu wal minna Allah muke wa godiya shike da baiwa abin da yake cewa tabbace shine hadisan ba sa karo da juna wanda suke nuni zuwa ga ibnu mas'udin ya dawo ko kuma wanda ake wanda bai zo da ambatan haka ba abin da ya tabbata shine ibnu mas'udin din tabbas ya dawo da ya dawo bai dade ba a makka dole ya sake tarsasuwa zuwa ga ya koma habasha daga nan kuma ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kasar Madina bayan an yi hijira sai zama hadisan sun hadu kenan gaba kidan su wallahu ala malin ya ci gaba da cewa wa qad zakara ibn ishaqa fi hadhihi hijra ila al-habashati aba musa al-ash'ari abdullah ibn qais muhammad ibn ishaq rahimahullah ya ambata a cikin mutanen da suka yi musharaka akan zuwa wannan ƙaura ƙasar habasha ya ambaci sunan abu musa al'ashari wanda sunan shi abdullahi bin qais radiyallahu anhu wa kada an kara alaihi zalika ahlu siyari malamai sun mishi inkari masana tarihi sun ce ba haka bane minhum muhammad bin umar al-waqidi wa ghayruhu daga cikinsu akwai Muhammad ibn Umar al-Waqidi malamin su ibn Sa'd sai da wannan magana babu ita haka a cikin littafin al-Waqidi ba a samu a ina ne Waqidi ya faɗi wannan magana ba wallahu ala وقالوا سكتي كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على من دونه يا يا ما ذا أتي ونم مغنى ابن إسحاق بيسانتبا كما وندي كأسد شي a wajen sanin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi bai kamata a ce bai san cewa Abu Musa al-Ash'ari baya cikin tawagar mutanen da suka tafi kasar Habasha ba qultu ni al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya sai nace walaysa dhalika mimma yakhfa ala man duna Muhammad ibn Ishaq fadlan anhu gaskiya ne wannan irin magana ba zai yi a ce ta ɓoyu ga Muhammad ibn Ishaq ba kai ba zai yiwu a ce ta ɓoyi ga wani na ƙasa da shi ba ballantana shi fadlan anhu ballantana shi wa inna ma nasha alwahamu anna aba musa hajara min al-yaman ila ardil habash ta inda kuskuren ya auko shine abu musa al-ash'ari yayi kaura ne daga ƙasar yaman ya tafi habasha wato ambaton sunan shi a cikin mutanen da suka bar makka suka je ƙasar habasha da sunan kaura to shine kuskure amma ya je habasha din me ya faru saboda da suka tashi daga ƙasar yaman suna nufatar su je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo suka hau jirgi sai igiyar ruwa ta kada da su kawai sai ga su a habasha da suka sauka suna bincika sai aka ce ai akwai ma sahabban annabi Muhammadu anan da aka sai suka je suka riske su suka zauna tare da su sai da suka tashi tafiya za a koma gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka tafi tare da su duka aka tafi Madina to kaga wanda ya gansu a cikin wannan tawagar abu ne mai sauki ya iya ba da bayani ko ya fassara cewa su ma tare suke da su tun daga makka duk da yamanawa ne ba mutanen kasar makka bane shine malam yake cewa wannan kuskuren ya auku ne ta fuskar kasancewa abu musa al-ash'ari da shi da jama'arsa sun tafi hijira daga kasar yaman za su zo madina sai suka zarce kasar habasha ila inda ja'farin wa ashabihi lamma sami'a bihim sai suka je gun Ja'far da jama'arsa yayin da suka ji labarin su Ja'far din suna wajen to wannan lafazin da malai ya kawo anan cewa ila inda ila inda Ja'far wannan lafazin akwai matsala akan shi a cikin ka'idar larabci akwai al-Imam al-Hariri mai littafin Mulhatul I'rab yana da littafi wani daban mai suna duratul ghawwas fi awhamil khawas littafi ne juz'i guda haka wanda a cikin littafin yana tattaunawa ne akan kurakuran da malamai suke yi wajen larabci wajen faɗan magana wajen li'irabi wajen zuba wasu jumloli to a wurin ya tattauna akan inda a cikin littafin a farko farko haka ya magana akan inda ya kawo wannan tarkibin daga cikin kurakuran da malamai suke daga cikin lahani da malamai suka samu kansa a ciki na amfani da ila inda a inda yake cewa ita inda babu wani harafin jarra da ke isa ko ta gaba in ban da min min ce kadai take da haƙƙin ta so inda a gaba amma duk wacce ba ita ba to bai halasta ba a larabci amma ko malamai suna yin wannan waɗannan malaman guda biyu musamman ibnu qayyim al-jawziya da malamin shi shaykhul islam ibnu taymiya za ka samu wannan birjik a cikin maganganunsu kamar a ce wannan lahanin ya yaɗu a zamanin da suke rayuwa har ya bayi zuwa ga kamar ba lahani bane za ka samu wannan a cikin maganin ibn taymiya a cikin iktira wa salatul mustaqim a cikin al istiqama a cikin fatawa a cikin raddu al ikhna'i kusan a cikin dilitafin shi za ka same su birjik haka ila inda ila inda domin a inda asalin ta zarafi ce to zarafi ne yana zuwa da ma'anan ko dai a alhabara abin da suke ce alhadara kamar na ce indi zaidun ai zaidun hadirun zaidun yana nan kenan yana zuwa da ma'anan mulkiya kamar idan na ce indi malun indi malun na mallaki dukiya kenan yana zuwa da ma'anar hukunci kamar idan aka ce zaidun indi afdalu min amr ai zaidun fi hukumi na fata mun gane yana zuwa ila da ma'anar ihsan kyautatawa kamar da Allah yake cewa fa in atmamta asharan fa min indika ai fa in atmamta asharan fa min fadlika a cikin tarihin annabi Musa da sadakin da ya biya na aikin da ya na na shekaru din nan ko to dan haka sai malamai suka ce lalle lalle babu harafin da ke iya shiga ga inda sai min kasancewar min ita ce ummul babi a cikin huruful jarri kamar yadda kowane babi a ummul babi a ciki tana iya samun wani ɗoriyan falala akan sauran kamar misali kana wa akhatuha kana ita ce ummul babi akwai abin da ya halasta wa kana bai halasta wa sauran ba kamar inna wa akhawatuha ita ce ummul babi kaman zanna wa akhawatuha zanna ita ce ummul babi kaman huruful qasami ba'un ita ce ummul babi gare su to duk irin waɗannan da ake cewa ummul bab za ka ga suna da wata alfarma duriya akan ta saura amma haka anan to inda tana zuwa ne kawai a bayan ana iya sako min ne kawai a bayanta kamar fadin Allah walamma ja'ahum kitabun min indillahi da kuma fadan Allah walamma ja'ahum rasulun min indillahi walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi kaga duka yana zuwa ne da min indi min indi haka wadda kafirun min ahli kitabi la yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim zaka same shi haka da yawa cikin alqur'ani ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillahi wallahu a'lam haka wa man nasru illa min indillahi to ba a cewa ila inda ba a cewa yadda ya faɗa haka dinnan anan to malaman nahwu sun ce kuskure ne lahani ne wallahu a'lam haka al-imamu al-hariri ya tattauna akan wannan mas'ala a cikin littafin duratul ghawasi fi awhamil khawas wallahu a'lam Allah gafarta musu gaba ɗayan su yace min al-yamani ila ardil habashati ila inda ja'farin wa ashabihi wato ya riski ja'afar da sahabban shi lamma sami abihim yayin da ji labarin cewa ai suna nan a ƙasar habasha ɗin sun maƙadima ma'ahum ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi khaybara sannan suka taho tare da su zuwa khaybara tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam kama ja'a zalika musarrahan bihi fi sahih kamar yadda aka yi karara aka ambata a cikin sahih bukhari da muslim fa'adda zalika ibn ishaq li abi musa hijratan daka ibn ishaq sai lissafa wannan hijira ce ga abu musa al-ash'ari bal ba ibn ishaq ne lissafa wannan ba manzon Allah ne da kanshi sallallahu alaihi wasallam yace musu su yamanawa dinnan yace walakum antum ahlal yamani hijratan yana cikin Bukhari da Muslim manzo Allah ne da kanshi ya ba su wannan tambarin har suna cewa babu kalmar da aka faɗa musu suka ji daɗi kamar wannan manzo Allah ya ce musu walakum antum ya ahlal yamani hijrata kuma mutanen Yaman hijira ku guda biyu ce kun yi hijira zuwa Habasha kuma kun yi hijira zuwa Madina da haka ba Ibnu Ishaq ne ya ba su wannan abin nan din ba duk da yake asalin riwaya ta zo ne da walakum antum ya ahlas safinati manzo Allah bai ware su ba amma za ga mutane suna ta'adirin sa da haka manzo Allah ya ce ya ahlas safinati to kuma tare da su aka zo a cikin wannan jirgin ruwa dan haka kuma wannan tabbataccen abu ne a cikin Bukhari da Muslim dan haka su ma suna da hijira ne guda biyu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ibnu ishaqa ne ya lissafa musu ita a matsayin hijira ba malam ya ci gaba da cewa walam yaqul innahu hajara min makkah ila ardil habasha liyunkira alayhi ba wai ya ce ne wai Muhammadu ba wai shi Muhammadu bin Ishaqa ya ce ne Abu Musa al-Ash'ari yayi hijira daga Yaman amin daga Makka zuwa Habasha ba bai faɗa haka ba ya dai lissafa su a cikin wanda suke da hijira guda biyu kaga kuma annabi ne lissafa su ba shi ba ko haka ba abun ai mishi musu bane dan bai ce karara wannan ba Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari ya yi ƙaura daga makka zuwa habasha ba a abin da ya ce suna daga cikin yana daga cikin masu hijira biyu to kuma hijira biyu ta tabbata ga abu musal ash'ari daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wallahu a'la sai malam ya ci gaba da cewa faslun ga wata gaba fan hadhal muhajiruna ila mamlakati ashama an-najashi aminina shikenan sai musulmai 'yan ƙaura ɗin nan suka karkata suka zauna a ƙasar mulkin ashamatu annajashi ashamatu ibnu abhur shine sunan wannan sarki annajashi najashi shine sunan sarauta kamar da za a ce misali sarkin zazzau a shehun barno lami ɗan adamawa oba na gari kaza kaga sunan sarauta kenan amma kuma akwai sunan shi shi wannan mutumin wanda ke sarauta to haka najashi sunan mukamin ne kamar da ake cewa kisra kaisar kisra sarkin abin nan furs kaisar sarkin rum to haka su kuma suke cewa sarkin ƙasarsu najashi to wannan najashi din wanda ya musulunta din nan sunan shi ashamatu bin abhur suka je suka zauna a wurinsa fama alimat quraishin falamma alimat quraishin bidhalika yayin da quraishu suka ji wannan labari suka ji cewa ai gafa musulman nan sun sake komawa sun samu wurin zama suna zaune cikin aminci a kasar habasha ba'athat fi asarihim abdullahi ibn abi rabi'a sai ƙurashi suka aika aka bi sawun waɗannan sahabbai suka aika wani mutum mai suna abdullahi ibn abi rabi'ata wa amr ibn al-as da kuma amr dan as abdullahi dan rabi'ata ya musulunta daga baya amma wani lokacin yana matsayin kafiri ne da shi da amr dan as ba su riga sun musulunta ba lokacin ya musulunta ya daga cikin musulman fathu makka ya daga cikin muslimatul fatih ya rasu a lokacin rigingimin tawayen da aka sai na Usman a inda ya taho musamman daga kasar Yaman don ya zo ya taimaki sai na Usman a hanyar isowa kafin ya iso Madina ya hatsari da dokinsa dokin shi ya kada shi ya karye a wuya sanadiyar rasuwar shi kenan akwai wasu malaman tarihi da suka yi inkarin ya zama ma ya musulunta amma gaskiya saboda Allah ana ganin ya musulunta da shine baban mawakin nan Umar ibnu Abi Rabi'a wani mawaki da ya shahara da waka gazal a kasar Makka kuma shi wannan mutumi mai suna Abdullahi ibn Abi Rabi'a dan uwan Abu Jahl ne wanda suka hada uwa daya amma uba kowa da nashi to da shi da babban sahabi Amr dan As ɗaya daga cikin duhatul Arab wannan sahabi ɗaya daga cikin wanda suka iya dabaru da iya shirya magarkashiya ta yaki amru dan as wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mishi taki yana cewa ibn al asi mu'minani a cikin hadisin muslim hisham wa amr hisham dan amr dan as da kuma amru dan as sahabi ne babba radiyallahu anhu to sai aka aike su wannan sahabbai guda biyu bi hadaya wa tuhafin min baladi aka aike su da kyaututtuka wa tuhaf da kuma tsaraba kyauta gama garin kyauta an aka ce kuma tsaraba shine kyauta amma wadda aka kawo ta musamman saboda tafiya wadda watakila ba a samun ta a garin da aka zo din sai a garin da aka baro min baladihim ilin najashi daga kasar makka aka haɗo kyaututtuka iri daban-daban an ce akwai kayayyakin abinci akwai kirgi na dabbobi wanda mutanen kasar habasha din suna matukar son shi suna amfani da shi wajen yin abubuwa na dadduma ko filo ko zanin gado ko kuma ma sutura da suke sakawa a lokacin a fata ta da muhimmanci kwarai a wajensu da kuma wasu abubuwa waɗanda ba wannan ba da kayayyakin abinci dabino da da busasshen nama abubuwa iri daban-daban ne waɗanda za su zama masu armashi idan an kawo su ga wannan sarki ya rudda alaihim aka ce ana so ne ya ba da waɗannan mutane za a koma da su a je a musu hukunci sun yi tawaye ne sun canza addinin da ake a ƙasarsu sun zagi allolin iyayensu da makamantansu fa a ba zalika alaihim najashi yaki yadda da wannan roƙo nasu wa shafa'u ilaihi bi uzama'i bafarikati suka nemi ceto suka nemi alfarma a hannunsa ta hannun manya-manyan bafarika su ne wato fastoci manyan malaman coci manyan shehunan cocin shi da da kiristanci ake a farkon al'amari a wannan lokaci kafin ya musulunta to aka nemi ceto ta hannunsu aka ba su dan abin da za a yi musu na alheri aka na gaggaya musu maganganu cewa ga abin da ake so a yi kuma idan kuka yi wasa shugabancin ku na cikin hadari don waɗannan mutanen za su fara yada wannan addinin a nan ƙasar taku ko mutane za su fara muku tawaye sai suka gamsu da wannan abin nan din da wannan tsoron da aka ba su cewa addinin musulunci barazana ne su kansu gare su su kansu barazana ne addinin musulunci gare su to da haka sai suka ba na jashi shawara cewa waɗannan fa gara ka bayar da su kai a tafi da su za su ja mana fitina a ƙasa falam yajibhum ila matsarab duk da haka na jashi ya ce ba zai yi ba fawashau ilaihi ha'ula'i anna ha'ula'i yaquluna fi isa qawlan azima bayan da duk suka bi waɗannan dabaru an ce sukan zo su faɗi magana su koma masaukin su su ƙara yin shawara da tunanin me za su faɗa shi amur dan as shi ya faɗa iya makirci shine yake kirkiro duk maganganun da za a faɗa da irin kare da da za a tsara waɗanda za a gamsar da wannan sarki ya bada su a tafi da su to a karo na uku da aka je majalisa a karo na uku sai suka ce mishi inna haula'i yaquluna fi isa qawlan aziman ai ranka dade waɗannan da kake ganin su waɗannan musulman nan suna faɗan wata mummunar magana akan isa dan maryamu alayhi salam yaquluna innahu abdullah suna cewa dan bawan Allah ne shi dan adam ne shi bawan Allah tunda su kirsa suna cewa shi Allah ne ko dan Allah a jahilci irin na ba magujan makka to yana tsammanin kowane kirista ma haka yake fada kuma kirista kowanne zai ji damuwa da takaici idan aka ce ana ce wa isa bawan Allah daga suna ganin kamar wannan wata suka ce mai zaman kanta fasta da almuhajirina ila majalisi da aka faɗi wannan magana sai ce aje a kira su aji ta bakinsu wa muqaddamuhum ja'far ibn abi talib jagoransu shine Ja'far dan Abu Talib radiyallahu anhu Ja'far ibn Tayyar falamma aradu dukhul alayhi qala Ja'far yayin da suka zo shigowa sai Ja'far yake cewa yasta'dhinu alayka hizbullah suka ce aje a ce mishi rundunar Allah ce take neman izinin shigowa fa qala lil adhini qul lahu yu'idu isti'dana aka ce da shi ya maimaita wannan neman izinin fa'adahu alayhi ya maimaita wannan kalma falamma dakhalu alaihi qala yayin da suka shigo wurin da yake cikin fadarsa cikin majalisarsa sai ya ce da su ma taquluna fi isa me kuke cewa game da annabi isa alaihi salam fatala alaihi ja'farun sadaran min surati kaf ha ya ain sad sai ja'far dan abu talib radiyallahu anhu ya karanta wa najashi farkon suratu kaf ta ya ain sa'ad wato suratu maryam kenan wacce ke dauke da labarin haihuwa annabi isa da labarin abin da Allah ya faɗa game da ɗaukan cikinsa da fita waje da ta yi da haihuwarsa da shigowa ta da shi gari da irin labarin da ya bayar cewa shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne har zuwa dai ƙarshen wannan kisa ayoyi da dama ya karanta mishi farkon wannan kissa ana yi ana mishi tarjama akwai wanda yake tarjuman wato interpreter yana fassara mashi najashi abinda ake bada labari fa akhadha an-najashi udan min al-ard fa qala yace sai najashi ya dauki wani tsinke a ƙasa yace ma za da al-isa ala hadha wala hadha al-ud Isa bai tsallake wannan magana da kuke faɗa akan shi ba cewa inni Abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya shine abin da Annabi Isa da kanshi da clearing kanshi cewa ni bawan Allah ne ya bani littafi kuma ya sanya ni annabi sai najashi yake cewa Isa bai tsallake matsayin wannan da kuka ambata ba ko bai tsallake matsayin wannan tsinkin ba matsayin wannan tsinkin da cewa shi mahalitta Allah ne bai tsallake ba ma'ana ya gasgata abin da musulmai suke faɗi kenan game da annabi isa alaihi salatu wassalam a bisa akasi na abin da su kuma a lokacin kiristoci suke faɗi wanda kuma suke faɗa har yanzu cewa ɗan allah ne cewa ruhi ne mai tsarki ya kaza da sauransu wato ɗayan alloli ne guda uku allah da allah isa da allah ruhi ta'alallahu amma ya kulla uluwan kabira فأخذ نجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود فتناخرت بطارقته عنده سي وأنم فستوتي suka fara gurnani suna hayaniya shine malan tanakharat daga annakhara ramin hanci annakhara yadda mutum idan ya fushi zai fara maganganu yana fada yana maimaitawa ko yana surutai eh haka nan barkatai sai balarabe ya ce tana harat da kha'ul mu'jama shine mutum yayi magana tare da fushi da nuna abin da ake bai yadda ba kaga zai daga murya zai yi hayaniya zai magana marar kyau to sai suka fara wannan suka fara tawaye a maganar su suka fara fushi suna surutai faqala sai ya ce wa inna khartum ko mun surutun da za ku yi sai dai ku wa inna khartum sai dai ku faɗi da abin da ku ga dama balan san da magana ta ba qala sannan ya ce da musulmai izhabu fa antum suyumun bi ardi ku tafi ku je ku ta yawo a cikin duniyar ƙasata fa antum suyumun kuna cikin aminci shine ma'anan suyum as-suyum mufradi ne na jam'i ne na kalmar sa'im da sinin sa'im wanda ma'anar shi a larabci da asalin shi ba larabci bane yaren habasha ne shine allazi yamshi wala yakhafu shay'an mutumin da yake tafiya baya jin tsoron komai yana tafiya cikin aminci yace musu ku tafi ku ta yawo suyumun ana karanta shi da damma akan sinin a ce suyumun ko kuma a ce sayumun ya tabbata asali lafazi ne wanda yake ba larabci bane lafazin yaren su habasha din ne wallahu ta'ala a'lam yace fa antum suyumun bi ardi min man sabbakum wurrima wanda duk ya zage ku ko ya ci mutuncin ku wurrima sai na ci tare shi ba zan kyale ba duk wanda ya muku wata magana mara daɗi ko ya wulakanta ku sai na hukunta shi wasiyumu aminuna fi lisani yace abin da ake nufi da siyum shine wanda suke cikin aminci a cikin yaren habasha sai su ce wanda yake cikin aminci sai su ce mashi siyum sun makala rasulaini sannan ya ce da waɗannan 'yan saƙo guda biyu ma'ana su abdullahi ɗan rabi'a da shi da amur ɗan as sai najashi ya ce musu ya ce da su lau a ɓaitumuni dabran min zahabin wallahi inda za ku bani tarin ƙasa dabar shi ne a ce tarin yashi na zinariya ya ce wallah ba zan ba ku su ba ya ƙulu jabalan min zahabin wato dabaran shi ne tarin garin dutse dutse ƙatoto a tara shi wuri guda na zinariya ya ce ma aslamtuhum ilaikuma wallahi ba zan ba ku su ba ba zan ba ku su banda za ku bani dutse na zinariya ballantana wai don kun kawo mana fatu da wani dan abin nan kyaututtuka ga sunan kala daban-daban wanda ba su kai sun kawo ba ya ce wallahi ba zan ba ku su ba thumma amara farudat alaihima hadawahuma wa raja'a maqbuhaini sannan ya ce dukan kyaututtukan da suka kawo waɗanda da an riga an amsa an saka a cikin sto ya ce duk a fito da su a dawo musu da kayan su baya so su tashi su bashi waje su tashi su koma faraja a waraja a makabu haini haka amur dan as da abdullahi ibn rabi'a suka tashi suka dawo a cikin wulakanci ba su samu abin da suke so ba wannan yanki ne na wata doguwar riwaya tun daga faɗin shi cewa fan hazal muhajiruna ila mamlakati ashama yanki ne na wata doguwar riwaya wadda ke cikin littafin asira ta, ta ibn hisham a cikin juz'i na ɗaya al'imamu ahmad ibn hanbali ma ya fitar da wannan riwaya a cikin al-musnad ɗin shi ta hanyar muhammad ibn ishaq ta, ta hanyar shi ibn hisham ɗin wanda shi ne abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham al-makhzumi sannan haka al-imamu al-bayhaqi ya fitar da ita a cikin littafin dalailun nubuwa nashi da isnadi wanda yake tabbatacce isnadi ne alal aqal a ce jayyidun ne in ma ba a ce sahihun ba ta hanyar wato ummu salama bintu abi umayya matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda ta ɗaya daga cikin matan da suka je wannan tafiya radiyallahu anha haka nan baya ga waɗannan kuma dukkanin malaman tarihi sun fitar da wannan kisa a littattafansu kisa ce sananniya kuma ingantacciya insha Allah wallahu ta'ala alam sai malam yace faslun ga wata gaba thumma aslama hamzatu ammuhu wa jama'atun kathirun sannan hamza kanin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hamza dan abdul muttalib radiyallahu anhu shahidin uhud shi ma sai musulunta wa jama'atun kathirun shi da tarin mutane wa fashal islamu musulunci ya yadu فلما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعد yayin da manzon Allah Qurayshawa suka ga cewa al'amarin shi salawatullahi wa salamu alaihi al'amarin shi na ƙara ɗaukaka wal umuru ta tazayadu al'amura suna ƙaruwa gare shi yana ƙara samun tagomashi da magoya baya ajma'u ala an ya ta'aqadu ala bani hashim sai suka yi tarayya akan cewa bari su kulla yarjejeniya ta a sanya takunkumin kare tattalin arziki ga dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banu hashim wa bani abdul muttalib asalin yadda abin ya faru kamar yadda zahabi ya ba da labari a cikin tarihin islam shawa ne kawai suka yi shawaran cewa in dai suka ga muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan shi idan su za su kashe shi kawai duk abin da zai faru ma kawai sai dai faru sai su kuma banu hashim da banu abdul muttalib a bisa al'adar larabawa ta hamiya ta, ta san kabilarsu da kabilancinsu duk da a cikinsu akwai wanda suka yi tarayya da ƙurayshawa da sauran ƙurayshawa akan ƙin addininsa da gaba da shi sai suka ce wallahi ba zai yi ba su kuma za su kare ɗan uwansu ba za su bari larabawa su ba da labarin cewa an zubar da jinin ɗan uwansu suna ji suna gani a ƙasar maka ba zai yi ba daga cikinsu abu lahabi ne kaɗai ya fanɗare wa wannan yarjejeniya shi sai koma ya goyi bayan sauran ƙurayshawa yana ci gaba da aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma kuma babban manzon Allah ne salawatullahi wa salamuhu ala rasuli to da da Qurayshawa suka ga wannan sai suka ce to shikenan yanzu fadan ba tsakanin mu da Muhammadu bane tsakanin mu da ku ne gaba daya daga shine aka zauna aka ta wata ja'irar takarda cewa daga yau duk wani mutumin da ke kasar Makka zai daina mu'amala da Banu Hashim zai daina mu'amala da Banu Abdul Muttalib mu'amala aure ba za a aure ƴaƴansu ba ba za a auren musu da ƴaƴa ba ba za a ba su samarin su ƴaƴa mata na wata kabila su aura ba ba za a sai abin da suke siyarwa ba duk abin da suke so su siya a gun wani ba zai siyar musu ba zai siyar musu ba ba wanda zai ba su bashi ba wanda zai ba su jingina ba wanda zai ba su jawar babu wanda zai wata hulɗa da su ko ta menene aka rubuta wannan takarda aka je aka rataye ta a cikin Kaaba to shine fa suka shiga cikin wannan kunci da suka shiga na shekaru uku أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف وأن لا يبايعوهم سكتي بذاس ساكس ينقومي أورن سبا ولا يناكهوهم بذاس أورتي دسوبا ولا يكلموهم بذاس مغنى دسوبا ولا يجالسوهم بذاس دنغ زما دسو أورا زنزما أمجلس السبا hatta yusallimu ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan yarjejeniya da wannan takunkumin kare tattalin arziki ba gudu ba ja da baya ba za a saka shi ba ba za a cire shi ba ba za a sake wani shawara a ce ko a dage wannan takunkumin ba har sai kawai sharadin shine banu hashim banu abdul muttalib banu abdul manafin in suka ji in suka ji wahala suka ga haza sai su cire muhammadu shi kadai sai su miƙa shi ga ƙurayshawa ƙurayshawa su hukunta shi wato wannan kamar ka ce sune majalisar ɗinkin duniya ta wancan lokacin kenan sune suke wannan zaluncin dama ko duk wanda yayi abin da ba su yadda ba sai a je a taro a hukumar tsaro ake ce mata ko kwamitin tsaro abin nan me sunan shi ne ma abin nan security committee ko lajnatul am sai a je a taro a wannan lajina su America da Rasha da Faransa da Birtaniya da jamus waɗannan azzalimin ƙasashe su tare suke sun sawa wane ko ƙasa kaza takunkumin takunkumi kaza mutane su sha wahala su ci dan banzan a abin nan wahala da yunwa da mutuwa ba abin da ya dame su haka suke to shine irin wannan abin bayan aka fara shi ba wa katabu bidhalika sahifatan suka rubuta takadda akan haka wa allaquha fi saqafil ka'aba suka rataye ta a cikin rufin ka'aba aka rataye ta a jikin wato abin nan din rufin Ka'aba din yuqalu an ce katabaha Mansur bin Ikrima bin Amir bin Hashim wani mutum mai suna Mansur bin Ikrima ibn Amir bin Hashim shi ya rubuta ta kamar yadda Ibn Sa'd al-Basri ya ambata a cikin littafin sa wasu kuma suka ce Talhatu ne ibn Talha al-Abdai haka wasu malaman suka ambata wasu kuma suka faɗi wani daban gashi wa yuqalu wasu kuma sun ce annadru bin al-harith ibn alqama ibn kinda kenan al-abdari haka wasu malaman suka faɗa wanda wasu suna cewa yana daga cikin muslimatul fatih amma al-imamu ibn al-asir a cikin littafin shi na al-isti'ab yayi inkarin yiwuwar a ce an-nadr ibn al-harith yana daga cikin muslimatul fatih ya karkata zuwa ga cewa an-nadr ibn al-harith ya mutu ne kafiri an kashe shi a ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen da aka tsakanin musulmai da kafirai wallahu a'lam malam yace was sahihu abinda yake daidai annahu baghid bin amir bin hashim wannan ko ita ce magana as-suhaili a cikin sharhin da yama littafin sira na ibn hisham shi kuma yake karkata zuwa ga cewa wani mutum ne mai suna baghid bin amir bin hashim wato ba ikrima dan ba musu dan ikrima ba wallahu alam duk wannan sunaye ne da aka ambata a cikin tarihi cewa su suka yi sakataren rubuta wannan takarda ta zalunci fada'a alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aka ce manzo Allah ya wannan mutumi baka addu'a fashallat yaduhu sai hannun shi ya bushe hannun shi ya lalace ya shanye fan haza banu hashim wa banu abdul muttalib mu'minuhum wa kafiruhum daga nan sai banu abdul muttalib da banu hashim muminan cikinsu da kafiran cikinsu sai suka koma wuri guda illa aba lahabin in banda abu lahabi suka koma suka taru a ɓangaren anguwarsu suka killace kansu su kadai ba sa samun komai daga wani sai nasu ba lokaci kankani nasu ya fara karewa bai yiwa ka rayu a ce kana cikin wani gari da kake rayuwa ko ta anguwa a ce ba a samun shiga da fitan abubuwa kayayyakin abinci kayayyakin bukatu ne da kullum kayayyakin masarufi da mutane suke bukata mukaddara yanzu a ce kamar wannan anguwar da muke ciki gaskiya layout inda za a kulle ta kwana uku kwana uku kawai a kulle ta ce ba za a shigo da kifi ko nama ko manja ko masara ko itace ko biredi ko fiya wata duk ba za a shigo da shi ba sannan kuma ba za a fita da wani daga nan ba dole za a tagayyara bayan dan karamin lokaci lokacin da ake yin abin nan rigingimu a saka curfew doka ta ɓaci za ka yi fahimtar irin wannan in aka daina shiga da fice aka daina zuwa kasuwa aka daina siyayya da siyarwa kowa abin da yake hannun shi a cikin gidansa ko abin da yake a unguwarku bayan mako guda duka za ku cinye shi dole za ku cinye shi a ce misali mutane suna cikin kamar misali mai ɗauka yanzu kamar asibitin shika abut kaga wani isolated wuri ne amma a cikin akwai mutane da suke rayuwa tsakanin ma'aikata da masu jinya da marasa lafiya da yan uwansu da sauran mutane to wanda suke cikin wurare suna samun supply na kayayyakin masarufi ne da kullum har raga ko ta kasuwa ga tanan tashi a wajen to idan ana yin wannan rikicin misali aka ce an daina shigo da komai cikin asibitin shika ba za a je sabon garin zaria ko kasuwar shika a je a siyo ko kasuwar samura a siyo komai ba kana jin shagunan da suke sai da maltina da indomi da masu dan sai da tuwo da sauransu na za su iya biyan bukatun mutanen cikin wajen na kwana uku ba za su iya ba don wasu ma zaka ga daily supply suke ta haka kamar cikin university cikin samaru ko makamantan waɗannan to a ce an hana shigowa da komai shekara uku haka dole a dinga mutuwa an ce sai suka kuma suna cin ganye suna suka cinye iya dabbobin da suke da su su ci kaza har abin da ba a ci suka kama ci amma ana samun mutane ɗaiɗaiwa wanda suke da dangantaka da su galibi kamar da zamu zo mu ji ma waɗannan mutanen su suka yi sanadiyar lalata wannan yarjejeniya su ne waɗanda suke da dangantaka ta uwaye da mutanen wajen ma'ana an auri iyayensu mata a cikin wannan zurriya an kai su wasu gidaje sai suka haife su to da haka yanzu ana zalunta ƴan uwan mahaifansu ne mata kawunnansu da kakanninsu na wajen uwa da cousins ɗinsu na wajen uwa to ka san kuma dangin uwa da zumunta sai suka ga ba za su yi hakura da wannan zaluncin ba su ne suka yi aiki wajen warware wannan zaluncin da su abu lahabi da su abu jahal suka kulla almuhim waɗannan mutane na banu hashim da muru abdul mutallib sai suka shiga cikin wannan kunci a lokacin illa aba lahabin in banda abu lahabi fa innahu zahara quraishan shi ya fito karara ya ci gaba da goyon bayan qurayshawa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama against manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bani hashim wa bani abdul mutallib wa hubisa rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa man ma'ahu fi shi'abi shi'abi abi talib an aka katange manzan Allah su alaihi sallama a cikin wannan anguwa ta Abu Talibin lailata hilalil Muharram wannan abu ya fara a daren da aka ga watan al-Muharram daren ɗaya ga wata kenan sanata saba'in min al-ba'sa a shekara ta bakwai bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wa ullikatu sahifatu fi jawfil ka'aba wannan takadda aka je aka rataya ta a cikin ka'aba wa baqu mahbusina mahsurina suka ci gaba da tabbata an killace su an maida su saniyar ware kuma shawa suna saka yan leƙen asiri duk wanda aka kama ya kai musu wani taimako to zai gane Quraysh duk da haka dai cikin dare da cikin dabaru ƴan uwansa suna zagayawa su kai musu wani ya tafi cikin dabbobin kiwo ya je yana kiwo sai yayi dare sai ya aje musu wani abin da za su gani a wani waje su zo su dauka ba za ba zai yi ganganci ya shiga cikin anguwa a ganshi ba idan an ganshi za a ba da labari cewa wane ya je wuri kaza to kuma waɗannan manyan azzalumai za su mishi hukunci na zalunci da cin mutunci Allah ya tsare mu mudayyakan alaihim ana ta kuntata musu jiddan iyakar kuntatawa maqtu'an alaihim almiratu wal madda aka yanke musu dukkanin almira duka kayan bukatu shine kama a ce provisions abubuwa na yau da kullum abubuwan masarufi wal madda da abubuwan da ake sarrafa su kama a ce hatsi da dabino da nama da nono abubuwan da ake sarrafa su na kayan abinci muhimmai wanda suke amfani da su a lokacin da kuma sauran kayayyakin masarufi kamar yanzu a ce irin sabulu da omo da kalanzir da ruwa da ashana da itace da maganin sauro da duk abubuwan da aka san duk inda mutane suke rayuwa bisa ɗabi'ar rayuwarsu za su buƙaci zuwa ga wannan abubuwan don abin nan don gyara rayuwarsu da abubuwa na dole na bukata to duk sai aka hana musu malam ya ce na hawa salasi sini kusan shekara uku suna fama da wannan kuntatawa ta hannun azzaluman nan hatta balaga humul jahadu har tsanani ya kai musu matuƙa wasu mi'a aswatu sibiyanihim bil buka ya zama ana jin kukan ƴan yara wanda suke kukan yunwa min wara'i sha'ab a bayan wannan danni da aka tara su hunaka عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة أولها جزى الله عنا بعد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل ألوكس أن أبو طالب yayi wata waƙa shilamiya nan mashhuriya wacce a farkon ta yake cewa jazallahu anna ba'da shamsin wa nawfala to akwai sabu kalam kamar guda biyu ko uku a nan wajen na farko tukuna wannan wakar babu wanda ya ce a nan wajen aka yi ta in ba malam ibnu qayyim ba abin da ya faru wannan wakar abu talibin ya yi ta tun farkon al'amari tun kafa shiga wannan sha'ab din ya yi ta ne yana kwaitar da qurayshawa akan su zo su goyi bayan abin da annabi Muhammad ya zo da shi duka daukaka su ce waka ce doguwa sannan kuma wannan baitin ba shine baitin farko ba wannan baiti na 18 kenan a cikin wakar da aka cewa awwalaha ya kuwa allati awwaluha kaga wannan kuskure ne kai tsaye Allah ubangiji ya gafarta mishi sannan a cikin asalin nuskar da aka samu wadda take makhtuta mu'tamada to ibn al-qayyim ya rubuta sadar baitin ne kadai cewa jazallahu anna abda shamsin wa nawfala kaga anan ko bugun inji sai suka kara da karshen baitin uqubata sharrin ajilan ghaira ajili na ku haka yake kuma nuskar ku Allah Allah ubangiji ya saka ma ya saka mana da bayan gushewar Abdu Shamsin bayan gushewar Naufal ma'ana inda suna nan da ba mana wannan zaluncin ba uquba ta sharrin ana mana uquba ta zalunci ajilan ghaira ajili cikin gaggawa babu jira Allah ya saka mana ana cutar da mu in ji shi da fadi wa kanat quraish fi zalika baina rabin wa karihin qurayshawa a wannan lokacin suna cikin a baina rabin akwai wanda ya yadda da abin da ake wa karihin wani bai yadda ba wasu sun yadda da abin da aka yi wasu ba su yadda ba kamar da kasan duk wani hukunci da wani sarki zai ko wani shugaba ko wani abu za a samu wasu su ga cewa ya dace wani bai dace ba ana ta cece ku ce kula ana ai wannan zalunci ne ai ba a kyauta ba ai kaza kaza kaza gaskiya ba a haka wane ne da wane ne da wane ne baina rabin wa karihin to shikenan وكاره لها وذلك القائم بذلك فسعى في نقد الصحيفة من كان كارها لها sai wasu waɗanda suka ga cewa wannan takarda ba a kyauta ba da aka rubuta ta wannan yarjejeniya ta zalunci ce da ta yanke zumunta sai suka yi kokari suka ga cewa an warware wannan yarjejeniya wa kana alqaim bidhalika hisham bin amr bin al-harith ibn habib kamar yadda ibn hisham ya bada labari shi ma wannan ya daga cikin mu'allafatu qulubun wanda suka musulunta a ƙarshen a ƙarshe ƙarshen bayan fatu makka sunan shi hisham ibn amr ibn al-harith ibn habib yana daga cikin waɗanda suka yi wannan aikin ibn nasr ibn malik da shi da mashafi zalika ila al-mut'im ibn adi ya tafi ya je gun mut'im dan adi yace yanzu kai mut'im kana ganin yayi daidai a ce ni da kai mu kwana tare da matanmu mu kwana cikin iyalanmu mu ci mu sha mu yawo mu abin da muke so ƴan uwanmu kuma dangin uwayenmu a cikin Banu Abdul Muttalib shi su kuma an kai su an an tunkuɗe su gefe muna jiyo kukan su daga angon su kana ganin wannan ya dace sai ce to ai kora mun ce bai dace ba wannan aiki ne da mutum ɗaya ba zai iya shi ba yace eh to ni da kai yanzu mun zama mutum biyu mu nemi wanda za su taya mu sai suka sake neman wasu akwai akwai Zuhair ibn Abi Umayya suka nemi wani mutum mai suna Zuhair ibn Abi Umayya suka nemi kuma Abul Bakhtari ibn Hisham al-Makhzumi suka sake neman Zam'a ibn ibn al-Aswad al-Abdari wasu daga cikin samari ne waɗannan matasa a ƙasar Makka waɗanda ba su da zalunci na da ake ba ma'ana an ana tattaunawa sai su fahimci wani ma yana goyon baya abinda muke goyon baya sai su sashi a list da suka hada jama'ar da suke ganin za su iya muƙawamantar wannan zaluncin to shine sai suka muƙawamance shi kamar da zamu ji labari a nan insha Allah malam yace fa ajabuhu ila zalika thumma thumma atla Allahu rasulahu ala amr sayfati waɗannan mutane suka amsa buƙatar da aka nema akan haka a daidai lokacin kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya bai manzon Allah labarin abin da ya faru takarda wa annahu arsala alaiha al-araba cewa kuma Allah subhanahu wata'ala ya aiko da gara al-araba fa akalat jami'a ma fiha min jawrin wa qati'atin wa zulmin ta bi ta cinye duk inda aka rubuta wani abu wanda yake zalunci duk wani abu da aka rubuta na raba na raba zumunta da yanke zumunta duk abin da aka rubuta na zalunci da cin zali ta bi ta cinye shi ta cinye shi gaba daya illa zikrullahi azza wa jalla haka yazo a wata riwaya cewa ta bar kawai bismikallahumma din a wani abu a wata riwaya kuma ta cinye iya bismikallahumma ta bar duka zalunci ma'ana ba ruwan Allah da wannan zaluncin nasu ko kuma Allah ya ya ya lalata wannan zaluncin da suka kulla duka yazo a cikin riwayoyin da ɗaya daga cikin biyun wallahu a'lam shine ci gaba da cewa fa akhbara bidhalika ammahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa Abdul Muttalib kawun sa Abu Talib al-Amin labari cewa kaji kaji abinda Allah ya gaya muni fa kharaja ila quraish fa akhbarahum anna ibn akhihi qad qala kaza wa kaza sai fita je gaya musu yace dan gidan dan uwana ya ce kaza ya ce kaza fa in kana kadiban khallaina bainakum wa bainahu aje a ciro takardar nan a duba ta idan ƙarya yake za mu ba ku shi duk hukuncin da kuke so ku mishi idan ko gaskiya ne in kana sadiqan la raja'atum an qati'atina wa zulmina sai ku daina cin mutunci mu ku daina zalunta mu a lokacin da Abu Talibin yaje ya tarar da su kuma waɗannan matasa suna ta dawafi a Ka'aba suna cewa ba su yadda ba dole a fasa wannan abu su kuma manyan kafaran suna cewa ba ku isa ba ƙarya kuke yi wannan wani makirci ne kuka shirya mana kuna so ku raba mana kan al'umma ana cikin wannan tija-tija din sai kuma Abu Talibin ya zo da wannan labarin sai suka ga ya fi musu sauki su karɓi labarin da in suka ƙi mutuncinsu zai zube girminsu zai faɗi waɗannan matasa za su yi galaba a kansu to kuma a hauka irin tasu ta jahilai suna ganin abin da abu ɗalibin yake faɗa ba daidai ba ne da haka kawai yanzu ya ba su fursa zahabiyya ya ba su golden chance wanda ba za su bari ya wuce su ba opportunity ne kwaya ɗaya da ba su bari ya wuce su ba cewa zai ba da Muhammadu a kashe shi su suna ganin tabbas wannan labarin da ya kawo za a bude takarda a ganta lafiyar talau sai kawai a ba su annabi Muhammadu su kashe shi don haka ba su yi wani jinkiri ba ba su tsaya suka yi ta'anni suka yi zurfin tunani ba sai suka je kawai suka ɗauko wannan takarda ana ɗauko ta sai aka ga ga abin da ya faru su kalu suka ce kar an safta to shikenan Abu Talibin kai adalci fa anzalu sahifata suka ɗauko wannan takarda falamma ra'aul amra kama akhbara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da suka ga al'amarin kamar da manzon Allah ya bada labari izdadu kufran ila kufri wa in yaro kullu ayatin la yu'minu biha kaida kafiri kenan da suka ga gashi da gaske duk gara ta cinye abin da ke cikin takarda sai suka ƙara kafircewa zuwa ga kafircin da suke da shi suka ce to wannan fa lalle Muhammadu sihirin shi ya bunƙasa sihirin shi ya bunƙasa dama wannan shine ɗabi'a kafirai tun dama can wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa man ma'ahu min ash-sha'ab to amma kuma tunda sun yi alƙawari cewa eh sun yadda za su warware wannan yarjejeniya ta ta zalunci to dan haka dole sai suka bar sa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka fito daga wannan sha'ab din shi da sauran jama'a shi haka al-Imam Ibn Hisham ya bada wannan dogon labari a cikin As-Sira da Ibn Kathir da al-Zahabi a cikin Tarikhul Islam da dai sauran malaman da suka rubuta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama malam yace qala ibn abdul barri ba'da ashrati awami min al mab'athi bayan shekara goma da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ma wa mata abu talib wato sun fito bayan shekara goma ke din kenan an shekara uku a cikin wannan wajen wa mata abu talib ba'da zalika bi sittati ashhurin bayan wata shida kuma abu talibin ya rasu wa matat khadijatu ba'dahu bi thalathati ayamin ita kuma khadija ta mutu bayan shekara bayan kwanaki uku radiyallahu anha wa qila ghayru zalika an faɗi wata magana wadda ba wannan ba shine zaka ji ana cewa wai shekara ana ce mata amul huzni ko to amma wannan magana ba ta da asali a cikin tarihi manzo Allah sai islama bai sa mata wannan sunan ba wani daga cikin malaman tarihi da suka rubuta tarihin tun farko ba su sa wannan ba wanda ya fara faɗa wannan magana shine al-Qastalani a cikin al-Mawahibul Ladunniya shine kawai fara faɗanta yace kawai an ce ana kiranta da suna haka manzo Allah sallallahu ya shiga cikin kuncin da ya wuce wannan bai kira wata shekara da suna ya sa mata wani shekara ya ce mata wata mugo shekara ba don wannan zai bada dama mutane su dinga sawa shekaru da ranaku mugayen sunaye irin na maguzanci da jahiliya wallahu alam to wacce magana da yi a farkon wannan fasali inda yake cewa summa aslama hamzatu ina so na ƙara mana wani taliki akan wannan magana mun san tarihin musuluntan hamza wanda tarihi ne mashahuri amma shi ma yana da matsala wannan tarihin ta fuskar isnadi da inganci shi nake so na karanta mana daga wannan littafi na ma sha'a walam yasih walam yasbut fi sirar nabawiyya na Muhammad Abdullahi Al'ausha gashi daga shafi na hamsin da biyu inda yake cewa kissatu islami hamza tarihin musulunta hamza qala ibn ishaq muhammad ibn ishaqa yace haddathani rajulun min aslam kana wa'iyatan wani mutum a kabila aslam wanda yake da dimbin ilimi ya tara bayanai da yawa shine ya bani labari ne labarin da ya bani anna aba jahalin marra bi rasulillahi صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه سوى أبو جهل يا وجه يجا منزل الله صلى الله عليه وسلم أصفا يتوتر دشي يززاجيش ونال منه يتمتنش منزل الله بعد ما يكره من العيب لدينه يبدأ مش مونا نما غنغنو غمد الدين سا والتبعيث لأمره ينوى منزل الله سوى منزل الله ينادروني بإثبا فلم يكلمه رسول الله sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ce mishi kanzil ba bai tanka mai ba wa maulatu li abdullahi ibn jada'an fi maskanin laha tasma'u dhalik wata bararriyar baiwa ga abdullahi dan jada'an tana cikin gidanta dake kusa da wajen tana jin duk wannan surutu na banza da Abu Jahal yake wa zakara al-qissata sai ibnu isaka ya ambaci labarin fi ikhbari hadhihi al-maulati li hamza cewa wannan baiwa ta je ta baiwa hamza labarin abinda aka yi wa dan uwansa fi wa qad qadima min as-saidi lokacin hamza ya dawo daga farauta bima hadatha libna akhihi ta bada labarin abin da ya faru ga abin nan dinsa dan gidan dan uwansa shine nis dinsa ko fa akhadhatu al-hamiya sai kabilanci ya galabaici hamza wa tawajjaha li abi jahl yaje inda abu jahl yake ya same shi kamar da yabo a cikin labarin a darun nadwa a wannan majalisa ta ƙwaraishawa a kusa da ka'aba fa shajjahu shajjatan munkara ya ji mishi rauni mummunan rauni ya kwala mishi kwari da baka a fuska ya fasa mishi goshi sun makala ya ce da shi a tashtumuhu za ka zagi muhammadu wa ana ala dinihi to ni ma addinin shi nake a ƙulu ma ya ƙulu duk abin da yake faɗa ina faɗa ni ma wa min tariq ibn ishaq rawahu al-hakim baya ga ibn ishaq al-imam al-hakim ne saburi ma ya fitar da wannan riwaya haka as-suhaili a cikin aradul unf shi ma ya fitar wa allahu al-zahabi bil i'dal zahabi ya illata wannan riwaya ta al-imam al-hakim yace riwaya ce mu'dala والرجل الذي روى عنه ابن إسحاق مبهم فهو مجهول wancan mutumin da ibnu isaka yake cewa rajulun min aslam kana wa'iyatan kaga bai faɗi ko waye ba don haka suna ne mubhami da haka majhuli ne thumma innal haditha mursalun sannan kuma hadisin mursali ne wara ibnu sa'd al-qissata mukhtasaratan kama fi tabaqati ibnu sa'd al-basri ya fitar da wannan kissa a cikin tabaqat nashi min tariqil waqidi ta hanyar waqidi محمد بن عمر الواكدي وذكرها الهيثمي في المجمع الإمام الهيثمي نور الدين يا كاوت أتك مجمع الزوائد ومن بقول الفوائد وقال أنا وجن يكيتشوا رواه الطبراني مرسلا طبراني يفتد إتا مرسلا أم محمد بن كعب القرظي لقى محمد بن كعب القرظي ورجاله رجال الصحيح ماذا جنوان ننكسا ماذا جيني وانا سكي أتكين إسناد تبتكي وشيخ الطبراني malamin tabarani a cikin wannan isnadi mai suna Ismail bin al-Hasan al-Khaffaf qala kullun min al-Umari waz-Zahru waz-Zahruni al-Umari shine Akram Diya al-Umari da kuma malam Zahruni wanda yake da littafi shi ma akan sira suka ce lam ajid lahu tarjama ba mu ga wanda ya tarihin sa ba thumma zakara al-Haythami sannan Haythami ya ambata yace ya ambaci riwayatul ukhra an yaqub ibn utba ibn al-mughira ibn al-akhnas ibn shariq wa qala yace rawahu tabarani mursalan wa rijaluhu thiqat mazajin shi amintattu ne wa yaqub ibn utba thiqatun wannan yaqub ibn utbata ibn al-mughira amintacce ne inji malam lakinnahu min at-tabaqati as-sadisa sai yana daga cikin tabaka ta shidda وهي طبقة لم يثبت لأصحابها لقاء أحد من الصحابة mutan da ke cikin tabaka ta shidan nan kuwa babu wani a cikin su wanda ya tabbata cewa ya ga wani sahabi kamar yadda al-Imam Ibn Hajar ya faɗa a cikin muqaddiman taqribu tahrib wa fi sanadi aidan Ibn Ishaqa wa huwa mudallis wa qad anana sannan a cikin isnadin akwai shi Ibn Ishaqa din nan kuma mudallisi ne kuma ya ce an yayi anana وسكت عن القصة الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة الشيخ محمد الشيخ محمد ناصر بن الألباني رحمة الله عليه أتعليق ديما فقه السيرة نا محمد الغزالي يا يشرو بيتي كما أكا ونن كسبا ولم يذكرها في صحيح السيرة أما ألتسافن شوان دبي جمع با مسونا صحيح السيرة تقوتو قوتو بيكاوتا با وقال الدكتور أكرم العمري أكرم ضياء العمري متفهم أسيرة السيئة شيكو يتي وقد أسلم عمر حمزة في وقت اشتدت فيه جرأة قريش حمزة يا مسلمتني ألوكا تشند تورن كيد جرأة rashin kunya Qurayshawa ya tsananta ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama akan manzon Allah walakin tafsila qissati islami sai dai bayanin da ya zo na dalla-dalla game da kisar cewa ya je farauta ne ya dawo wannan baiwa ta bashi labari ya fusata ya je ya yi mari ya ce ya musulunta daga baya ne ma imani ya shiga zukatan shi zuciyarsa wannan shine tafsilin ko ya ce to wannan lam yasbut min tariqin sahihatin wannan san bai tabbata ba ta wata hanya wata ke da isnadi tabbatacce da haka wannan labarin da ake bada shi a haka yadda yake to gaskiya saboda Allah ba shi da madogara ingantacciya ba shi da isnadi tabbatacce wanda zai ba da dama a dinga a dinga tabbatar da shi haka a a bisa ka'idar malaman hadisi na tantance abubuwa kafin a faɗe su wallahu ta'ala alam sai kuma wancan batu na shekaran mutuwar watan khadija radiyallahu anha da abu talibin wanda aka ce ana kiranta da suna amul huzn gashi a cikin shafi na 67 malam yace amul huzn urifa al-amul ashir min al-ba'sa inda al-mutaakhirina bi amil huzn malaman baya malaman karshe karshe suna kiran shekarar da shekara ta goma bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suna shekarar bakin ciki zalika anna hadha al'ama shahida kar shahida wafatu ummul mu'minin khadija radiyallahu anha wa abi talib ammu ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan shekara ta shaida rasuwar ummul mu'minin khadija da kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib wa kana baina wafatihima ayyamun yasira ya kasance tsakanin rasuwarsu ‘yan kwanaki ne kaɗan wa zakaru annahu sallallahu alaihi sallama da shiddati huzunihi samma hadha al'ama amal huzni fa hal sahha zalika sai malaman na baya suke cewa saboda tsananin bakin cikin da manzon Allah ya shiga ciki sai na cewa shekarar shekarar bakin ciki shin wannan ya inganta sai malam ya bada amsa yake cewa lam tarid hadhihi tasmiyatu fi shay'in min al-ahadith as-sahihati bal wala dha'ifa wannan suna da aka yanka wannan shekara da dai bai zo ba a cikin wani hadisi ingantacce kai bai ma zo ba a cikin wani hadisi mai rauni wala fi shay'in min kutubi sirati wa shuruhiha sam bai zo a cikin wani littafi na sira ko sharhin ta ba kasirat ibn ishaqa wa sharhiha lis-suhaili ba su ambaci wannan ba walam yadhkur hadha al-lafz فيما أعلم أحد ممن كتب في السيرة كابن القيم والذهبي وابن كثير a iya sani na in ji malam al'aushan ya ce babu wani malami daga cikin malaman da suka rubutu a kan tarihin manzon Allah su alaihi salama wanda ya faɗi wannan magana kamar ibn al-qayyim a nan cikin zarul ma'adi kaga bai ambata ba kamar al-imamu zahabi a cikin sira tashi wato tarihul islami kenan ko a cikin a waɗanda ya ware ya tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sai alamin nubara ko a cikin duk wani littafi nashi bai ambaci wannan ba haka ibnu kasirin a cikin bidaya wani haya bai ambaci wannan ba wala ghairuhum wala ghairihim min shurrahi alahadith haka sauran wanda suke sharhin hadisai kan nawawi kaman nawawi a cikin littafin sharhun muslim wa ibnu hajarin haka ibnu hajarin a cikin fathul bari sun bada muhimmanci akan sharhin sirat manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma babu babu ambatan wannan kwata kwata wa qala shaykhu sa'ati fil fathur rabbani as-sa'ati ne kawai ya fada a cikin al-fatuhur rabbani yake cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusammi zalika al-ama amal huzni kaza fil mawahib ladunniya yace a cikin littafin al-mawahib ladunniya haka yazo da wannan suna cewa wai annabi na ce ma wannan shekara shekarar bakin ciki wa qala ash-shaykh al-albani fi ta'kidihi ala al-buwayt ala al-buti ash-shaykh al-albani rahmatullahi alaihi a cikin ta'aqibi cin gyara da ya mabut albuti wannan albuwaiti wani malami farfesa na kasar Suriya a jami'an Dimashka fi kaulihi da yace wa laqad atlaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha ala hadha al-ami amal huzni amal huzni wannan malami albuwaiti yace wai manzo Allah ya sa wannan shekara amal huzni shekarar bakin ciki da shiddati ma kaba da fihi min ash-shada'idi saboda tsananin abin da manzon Allah ya samu kanshi a cikin na bakin ciki fi sabilid da'awa a cikin wato kiransa zuwa ga Allah qala rahimahullahu sai albani yace min ayi masdarin min al-masadir al-mawfuqa akhadha ad-doktor hadha al-khabar ya kai dakta a cikin wani littafi da gaske littafin wanda suke madogara a cikin ilimi ka dauko wannan labarin wa hal isnaduhu in kana lahu isnadun mimma taqumu bihi al-hujja kuma akwai isnadi in ma akwai din zai zama hujja fa inni ba'da mazidil bahsi albani yace bayan na tsananta bincike lam aqif alaihi ban ga wannan kalmar ba wal masdar al wahid alladhi ra'aytuhu qad awradahu inma huwa al qasalani fil mawahid al dunya kadai inda naga an kawo wannan magana shine a littafin al qasalani mai suna al mawahib al ladunniya falam yazid ala qawlihi shi ma bai kara akan fi ma zakarahu sa'id haka shi ma ya fara shi qasalani din وسائد هذا هو ابن عبيد البجلي كما قال الزرقاني في شرحه عليه yace sa'id din nan kuma kamar yadda zarqani ya fada a cikin sharhin da yayin muhaibul ladunniya yace sa'id huwa ibn ubayd al-bajali innahu majhulun la yu'raf ba san shi ba walam yuwaffiqu ahadun ba wanda ya amince da shi bal ashara al-hafiz yace kai ibnu hajarin ma yayi ishara a cikin taqrib ila annahu layyin alhadisi id idza lam yutaba cewa yana da hadisi yana da rauni in ba raka shi akai ba kama huwa halu hu fi hadha alkhabari kama yadda yake anan ba wanda ya taya shi wannan magana على أن قول القصلاني فيما ذكره سعيد يشير أنه ذكره معلقا cewa da ma sa'idu ya ambata na nuni zuwa ga ya ambace shi ne mu'allakan babu isnadi biduni isnadin fa yakunu mu'dalan sai zama zance ne mu'dali fa yakunu al-khabaru da'ifan la yasih sai zama labarin san bai inganta ba hatta walau kana sa'idun ma'rufan bi thiqati wal hibzi wa hayhata wa hayhata hayhata albani yace koda ko a ce sa'idu din nan an san shi da aminci da hadda ba za a karba ba haka albani ya faɗi wannan magana a cikin littafin difa'un anil hadisi wasira raddin da ya ma buwaiti intaha kalamul albani malam yace wa min nahiyatil matni fa yab'udu an yusammiyahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw ahadun min ashabi bidhalik ta fuskar matni kuma abu ne mai nisan wahala yayyu a ce manzon Allah ko wani sahabi ya kira wannan shekara da shekarar bakin ciki wa qad marra alaihi alaihi salatu wassalam wal muslimuna min al-huzn wa shada'id al-kathir qabla al-hijrati wa ba'daha bayan an samu wasu ƙare-ƙaren bakin ciki da damuwa da suka suka faru ga annabi alaihi salatu wasalam suka faru ga sahabbai kafin da bayan hijira faqad rawa shaykhani an aisha radhiyallahu anha annaha qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi uhud yace bukhari da muslim sun ruwaito daga aisha Allah ya kara mata yadda ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace shin ka shiga cikin wata rana da ta kai kuncin Uhud kuwa qala manzo Allah yace laqad laqitu min qaumiki malakit hakika yake Aisha na gamu da bala'i iri iri a hannun mutanenki Qurayshawa kenan wa kana ashadda malakitu minhum yawmal aqaba mafi tsananin abin da na fuskanta a wurin su shine ranan al-aqaba id aradtu nafsi ala ibn abdi ya layl ibn abdi kularin falam yujibni ila ma aradtu yayin da na gabatar da kaina ga wannan mutum mai suna ibnu abdi yalail ibnu abdi kulalin ina roƙon shi ya taimaka mini ya bani mafaka bai iya taimaka mini ba fantalaktu wa ana mahmumun ala wajihi falam astafiq illa wa ana bi qarri sa'alib yace na tafi ina cikin bakin ciki ban san ma inda nake tafiya ba ina ta tafiya kawai ban san inda nake bi ba ban ankara ba sai ga na a wani waje mai suna qarnu manazil qarnu sa'alib wannan hadisi ne yana cikin bukhari da muslim kamar yadda ‘yan uwa suka sani kaga wannan kuncin manzala da kanshi ya ce ya samu kunci mafi tsanani shine wannan wa fi kisati ba'afihi alayhi salatu wa salam saba'ina rajulan min ashabihi yusammuna bil qurra haka kissan da manzon Allah ya aika da ɗaliban shi cikin sahabbai mutum saba'in dukkanin su mahaddata ila ahya'in min sulaimin zuwa ga kabilar banu sulaim fa qataluhum suka kashe su gaba daya qala anas radiyallahu anhu fama ra'aytuhu wajada ala ahadin ma waje da alaihim anas a cikin riwayar bukhari da muslim yace riwayar bukhari kawai amin yace ban taba ganin manzon Allah ya bakin ciki akan wani da ya mutu irin bakin cikin shi akan waɗannan mutanen ba hatta kana min shiddati huzunihi alayhi salatu wassalam alaihim annahu makafa sharan kamilan yad'u ala qatli wanda yasa manzon Allah ya wata guda yana baka addu'a yana kunuti yana cewa Allah ya tsine waɗanda suka kashe su قال أنس رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر مؤونة ثلاثين صباحا حين يدعو على رعل ولحيان وأسيا عصت الله ورسوله shi manzo Allah ya wata guda kwana 30 yana yin addu'a yana tsine ma waɗannan kabilu albarka kaga wannan hadisa ce mai bakin ciki kwarai da gaske malam yace wa kanat hadhihi al-hadisa al-mu'lima allati qutila fiha 70 rajulan min as-sahabati min qurra'ihim qad waqa'at fi awa'il al-am ar-rabi' lil-hijra wannan hadisa mai bakin ciki da ta faru ta kashe mutum 70 cikin mahaddata dinnan ta faru ne a farkon shekara ta hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sabaqataha bi fatratin qasiratin harifatin ukhra تعرف بماء الرجيء لأشرة من الصحابة منهم خبيب بن عدي وعاصم بن ثابت وزيد بن دفنا ومرفد بن أبي مرفد وغيره yace sai kuma bayan yan watanni wata kabiya kuma ta faru ga wasu sabai su goma da manzo Allah ya aike su aka samu wasu azzalumai suka tare su suka kashe su sune su Khubayb ibn Adi da Asim ibn Thabit da Zaid ibn Dafinna ibn Dafinna da Marfad ibn Abi Marfad da wasansu wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal muslimuna qad usibu fi shawwal min al-am al-thalisi lil hijra a dai lokacin kuma bayan a farkon shekara ta hudu an kashe waɗancan saba'in bayan wata hudu an ƙara kashe wasu kwamandoji guda goma in ka koma shekarar baya kuma ta uku a cikin watan shawwal a cikin ta ne kuma aka yi uhudu da aka a jejjere da uhudu da kashe waɗannan ƙura'u saba'in da kashe waɗannan manyan mutane guda goma da aka yi duka ya zo ne a cikin jeren giyar watanni wasu na bin bayan wasu duk da haka manzo Allah bai kira wannan shekara da suna shekarar bakin ciki ko ta shekara ba amma kaji da kanshi yake cewa ya gamu da bakin ciki mafi girman bakin ciki bayan Uhud shine wancan da aka mishi da haka duk waɗannan abubuwa da suka faru bai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya sa wata shekara wani mugun suna ba yace a wanda kuma a cikin Uhud din kana a a bistishhadi 70 rajula a cikin Uhud an samu shahada ta auku ga mutane saba'in kana minhum hamza ibn abdul mutallib wanda a cikinsu akwai hamza dan abdul mutallib ammu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama babban manzon Allah din can wa mus'abu bin umair da sahabi mun abu dan umair radiyallahu anhu wa anas ibn nadri da anas dan nadr wa abdullahi ibn amr ibn hiram walidu jabir baban jabir dan abdullah wanda shine abdullahi dan amr dan hiram Anas dan Nadir shine baffan Anas dan Malik wal Yaman walidu Huzaifa da Huzaifa baban Huzaifatu dan Yaman wannan confidential secretary na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Jubair amirur rumati yawmaha da Abdullah dan Jubair wanda shine komanda na masu harbi da kibau a wannan rana Khaibar rana Uhud din wa ghairuhum da wasu su radiyallahu anhum idan muka zo daidai yakin insha Allah zamu karanto sunayen su gaba ɗayan su waɗanda tarihi ya sajjala cewa shuhada Uhud ne bal shujjar asu bayan an kashe waɗannan an jiwa manzon Allah ciwo a fuskarsa a jikin kansa salawatullahi wa salamu alaihi wa kusiyat ruba'iyatai an karya mishi haƙoran shi guda biyu na gaba wa dumiya wajhuhu sharif fuskar shi mai albarka fuskar shi mai daraja salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula jini ya zuba a jikinta kullu tilka al hawadith duk waɗannan hadisosin waqa'at fi aqalli min sittati ashhur sun faru ne a ƙasa da wata guda hudu a wata shida amin wastashhada khilaluha ma yuqaribu min 150 sahabiyan radiyallahu anhum a tsakankanin wannan watanni shidan sahabi kusan 150 ne suka mutu mutuwar shahada Allah ya kara musu yarda da aminci ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم بأروي توبة cewa shi annabi din alayhi salatu wassalam ala shiddati huznihi duk da tsananin bakin cikin da ya samu kanshi a wannan lokacin sammahu bi ayyismin yadullu ala huzni aw nahwi ba a ruwaito cewa ya sa wannan shekara wani suna da ke nuni zuwa ga bakin ciki ko alamta bakin ciki ko damuwa ba da haka baya daga cikin tafarki ko tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanya ma ranaku ko shekaru ko wasu lokuta wasu sunaye wanda za su dinga alamta tuna wani bakin ciki ina fata mun gane wannan wannan shine abin da yake kuskure din a ciki domin a tafarki ne na yahudu tafarki ne na kafirai sanyawa wasu ranaku sunaye ko sanyawa wasu lokuta wasu sunaye da laƙuba za a dinga tuna ranar tunawa da 'yan mazajjiya ranar tunawa da kashe saddauna ranar tunawa da kashewa ne ranar tunawa da faduwar wane ranar tunawa da cin daular usmaniya da yaƙi duk irin wannan tunatunan ranakun bakin cikin daga da kafirai yahud da nasara su suke yin wannan a cikin masu danganta kansu ga musulunci sai 'yan shi'a su ne suka aro wannan karbala ranar kaza ranar kaza ranar kaza a sa bakin kaya a ta kuka a dinga dukan fuska a zubar da jini a bakin ciki a yi zanga-zanga duk wannan a cikin addinin shi a yake to ba shi a cikin musulunci don wani abu da bakin ciki ya faru gare ka an maka rasuwa ko an ci mutuncinka ko an maka sata ka gamu da wata asara hatsarin mota gobara mutuwa kisa an kwace maka mukaminka an kore ka daga majalisa a ranan an je kotu ta ce baka ci zaɓe ba da irin wannan kai makin ɗinsu a cikin kalanda kana tunawa da su duk shekara in ta zagayo ko ka sama shekarar wani mugun suna dan ƴaƴanka sun rasu a shekaran ko ka rasa wani dukiya naka ko wani abu duk wannan ya fita daga tsarin musulunci wani tsari ne can daban na wasu al'umma ba ba tafarkin musulunci bane shari'a musulunci kuma ta yi umarni na jumla da dalla-dalla jumlatan wa tafsila akan hana koyi da tafarkin kafirai akan addininsu da tunaninsu da rayuwarsu da tsarin al'adunsu da zamantakewarsu da sauran hulɗoɗinsu in ba abin da aka yi istisna'i wanda zai iya zama muriya ga musulmai ba za mu saurara anan sai Allah ya kimu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik